وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا شاشدا وتا ذو القعدة شكرة تدبو دير دري هدو دتلاتين دا shida hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 31 ga watan takwas shekara ta 2015 a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya a karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratu yunus alaihi salatu wassalam yau muna darasi na hudu mun tsaya ne satin da ya wuce akan aya ta goma sha bakwai wa ya budu na min dunillah ma la ya zurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una inda Allah yau har zuwa ƙarshen aya yau za mu tashi aya ta goma sha takwas wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu na malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون wannan ayar daidai take da ayar da ke cikin suratul baqara da Allah yake cewa kanan nasu ummatan wahidatan kamar yadda muka yi tafsirin ta a shekarun da suka gabata wa ma kanan nasu illa ummatan wahida mutane ba su kasance ba face suna kan wato addini guda ɗaya shine addinin musulunci alal islam akwai sabanin malamai da yawa akan wannan fassara kamar yadda malamai suka yi bayani a cikin tafsiransu da dama amma dai wanda ya fi shahara ya fi yaduwa malamai da yawa suke faɗa shine Allah yana nufin mutane asalinsu suna kan hanya ce guda ɗaya dukkan mutane gaba ɗaya umma wahida ala milla wahida wa huwa wa hiya millatul islam da Allah ya halicci kowa yuladu alal fitra ne an halicce shi akan islam ne amma daga baya sai mutane suka samu saɓani faktalafu fatafarraku ila mu'minin wa kafirin sai mutane suka rarraba wasu suka zama muminai wasu suka zama kafirai waɗanda suka yadda da Allah suka ba Allah suka zama muminai wanda suka fanɗare wa karantarwar Allah da karantarwar manzan Allah sai suka zama kafirai sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan faktalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika da ba dan kalma da ta gabata daga ubangijinka ba bi an ja'ala li kulli ummatin ajala ta yanda ya sanya kowace al'umma tana da ajali tana da lokaci ya jinkirta kowace al'umma zuwa ga wani lokaci da ya ga dama kuma da zai halakar da wannan al'umma da azaba ta duniya ba lagudu ya bainahum da ba don haka ba ai da tuntunin Allah ya hukunta wato tsakanin mutane tsakanin halitta tsakanin al'umma binuzulil azabi wa ta'jilil uqubati lil mukazzibin tuntunin yanda ake fusatar da ubangiji da Allah ya saukar da azaba da kuma yami gaggautar da uquba ga waɗanda suke ƙaryata shi wa kana zalika a faslan bainahum kuma hakan sai ya zamanto shine ke rarrabe tsakanin mutane fi ma fihi yaktalifun dangane da abin da suka kasance suna yin sabani a tsakanin su shine ma'anan walaula kalimatun sabaqat min rabbika da ba dan wato Allah yayi alƙawari cewa wannan al'ummar ba zai halakar da ita kai daya lokaci ɗaya ba yana daga cikin hikimarsa ba da ba don haka ba da abin da zai faru ya riga ya faru so wannan alkawari ne na ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya ce ya ubangiji kada ka halakar da wannan al'umma tawa da azaba karo guda ya Allah ina roƙon wannan alfarma din Allah ya ce ya karba ya yarda kar ku manta akwai al'ummomin da kifar da su aka yi lokaci guda gaba ɗayansu idan suka yi laifi to da mai laifin da wanda bayi da laifin duk sai Allah kifar da su amma manzo Allah mu sai ya roƙa mana a wannan al'ummar ya ce ya ubangiji muna neman alfarma wannan al'umma tawa kada a halakar da ita da azaba kada a halakar da ita da fari cikin abin da ya roƙa kuma ya ce ya Allah ina roƙonka kada ka sanya sabani da fada a tsakanin al'ummata sai Allah ya ce wannan kan ban karba ba wannan ban karba ba kuma wannan ban baka ba to shi yasa kuma kake ga ake samun fada da sabani a tsakanin al'umma sai Allah ya ce wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih haka فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين mutanen makka suna cewa laula unzila alaihi ina ma da ko kuma me yasa ba a saukarwa da muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama ayatun min rabbihi wata aya daga ubangijinsa muna buƙatar mu ga wata aya mu ga wata mujiza mu ga wata alama daga ubangiji a saukar mu gani wannan mutanen maka wai suke challenging annan muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama daman ba yau suka fara ba sun shayi faƙul ga ya musu innamal gaibu lillah gaibu ga baki ɗaya abinda kuka roƙe ni kun roƙe ni akan gaibu ne Allah ya san yadda zai kasance ni ban sani ba to na Allah ne innamal gaibu lillah lalle gaibu na Allah ne la ya'lamu ahadun lima lam yaf'al zalika wa la ya'lamuhu illa huwa ba wani dan adam da ya san me yasa Allah bai yi kaza ba me yasa Allah bai aikata kaza ba me yasa yayi kaza me yasa bai yi kaza ba hakkinsa ne aikinsa ne abu ne da ya shafe shi shi shi kadai tabaraka wa ta'ala fantaziru to ku saurara ku jira ku jira saukar ayar ku jira saukar alama din inni ma'akum minal muntazirina ni ma ina tare da ku cikin waɗanda suke jinkirtawa din suna jira fantaziru qada Allahi bainana bil haqqi ku jira hukuncin Allah a tsakaninmu da ku hukunci na gaskiya ta yadda Allah zai bayyana waye cancanci gaskiya waye kuma yake kan bata ku saurara ku cira sai Allah ya ce mai وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء Allah ya ce yayin da muka ɗanɗana wa mutane annas huna ana nufin alkufar yayin da muka ɗanɗana wa kafirai rahmatan rahama da jin kai min ba'di darra a bayan sun shiga cikin kunci da wahala da cuta kalmar darra tana nufin shidda kalmar darra tana nufin bala bayan sun shiga cikin tsanani bayan sun shiga cikin bala'i sai kuma muka ɗanɗana musu rahama ku lura suka shiga cikin fari ba su da ruwa sai Allah ya sauka musu da ruwa suka shiga cikin wahala da yunwa Allah madaukakin sarki sai ya ba su abinci a zakanan nasa rahmatan min badi zarra a kenan da suna cikin talauci ai da suna cikin kunci Allah ya ba su jin daɗi suna cikin tsoro Allah ya ba su ɗumanina da nutsuwa min badi zarra a mastachum bayan kunci da bala'i da ya shafe su idan lahum makrun fi ayatina sai gashi suna mana isgilanci a cikin ayoyinmu in ji Allah idza lahum makrun fi ayatina ai idza lahum takdhibun suna ƙaryata ayoyinmu idza lahum makrun fi ayatina ai idza lahum istihza'un fi ayatina suna mana isgilanci suna ƙaryata ayoyinmu da mun sun shiga wahala yanzu muka ba su yalwa shikenan sakamakon da za su yi mana shine su yi mana rashin kirki talaucin da suke ciki sun manta yanzu sun samu wadata shine can Allah yake faɗa cikin suratul waqi'a wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun Allah ya muku arziki ya yi muku wadata amma sakamakon da za ku yi Allah shine ku ringa ƙaryata shi dama haka ɗabi'a ɗan adam take lokacin da ka kyautata masa sai maka butulci kuma haka ɗabi'a suke yaron ka ka taimake shi ka agaza masa ka yalwata masa yayin da ya samu wata dama kuma sai ya ƙaurace maka sai ya manta kamar ba kai masa komai ba haka mutane suke suna cikin wahala sun manta in sun samu jin daɗi sai su fara butulci babban misali duba abin da yake faruwa yanzu a ƙasar nan duba kwakwar da muka ci shekarun da suka gabata kwakwa ko ka ce duwatsu da muka ci a bakin wahala bakar wahala aka kore mu a ayyuka aka kore mu a soja a kore mu a dan sanda aka kwace duk manya-manyan mukamai masu muhimmanci a ƙasar nan saboda zalunci ba wai dan bamu iya ba mu kawai laifin mu musulmi ne kuma yan arewa aka nuna mana mu ba mu da uwa a murhu mun cancanta a bamu aka ƙi a bamu aka dake mu aka hana mu kuka aka kashe mu aka jefa mana mu cikin tashin hankali da rikici aka hana yayan mu fita waje karatu aka tura wasu aka tura su karatu aka lalata mana tattalin arzikin mu aka ci tura mana gobara a kasuwannin mu aka yi ta sa yan fashi da makami suna mana ta'addanci wa yan kasuwan mu aka yi ta sa ana kame kayan yan kasuwan mu a kame a kwace a ƙone aka kakkarya su duka wannan wahalhalu kowa yana wayo Allah na shiga uku har yaro ya san tashi hankali tayar mota tana fashewa yaro karami da ya fara magana sai ce mama bom ne yaro karami wallahi da dafe yake ya fara magana saboda yana cikin tashin hankali abinda da ba mu san shi ba dole yanzu an sanar da mu shi amma abin mamaki wai dan arewa musulmi a yanzu shine wanda ya fara fitowa yana sukan shugaban kasan nan cewa wai yanzu duba duk makaman mata yan arewa aka ba wallahi abin kai kuka duk wanda ya saurari gidan rediyo jiya da shekaran jiya abin da ake kai kenan kuma yan uwanka musulmi kafafen yaɗa labaran su da zo har ma a je a kira wani a ce ya zo ya kare wannan yan arewa musulmi su suka fara magana cewa ai shugaban kasa yana nuna bambanci ya zo ya ɗebi manya-manyan mukamai duk kaza kaza kaza ya yi menene ya yi menene duk ba a bawa yan kudu ba an bawa yan arewa amma duk ciki ba wanda ya bude baki ya ce an bawa wanda bai cancanta ba ba wanda ya ce an bawa wanda bai cancanta ba kuma ka duba wani zalunci a cikin yan arewa da aka bawa fa akwai kirista akwai kafirai a ciki amma dan a ɓata a ɓata shi a ɓata abin da yake so ya na gyara sai ana cewa arewa arewa yanzu a facebook za ga suna ta turowa arewa arewa kaga musulmi ya fito rediyo yana magana akan wannan musulmi saboda bai da manufa to haka dan adam yake wa idza azaqana an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a masatu idan muka dandana musu wato suka ji daɗi bayan da sun shiga kunci sai ga suna mutunci wa ubangiji haka ɗabi'ar mu take so ina so na gaya muku yanzu rayuwa ta gina ne akan duk wanda ya faɗa a faɗa masa bai kamata mu shiru ba dan za su zo su yi mana illa ba karamar illa ba akwai tsinannu munafukai masu hali irin na yan wuta a cikin mu marasa mutunci marasa kirki marasa tsoron Allah a yi ta kashe mutanen nan shine riba su dan anan suke samun kuɗi a yi ta zubar da jinin al'umma shine riba su ne samun kuɗi a yi ta wahalan mai shine riba shine samun kuɗin su yanzu ka duba mai gidan mai kira yake alaji akwai mai fa akwai mai alaji akwai mai akwai mai wallahi na je na sha mai a gidan mai har gaishe ne akai wallahi alaji barka da zuwa na ce zuba min na dubu biyu ya zuba mu zan tafi kuma yace a dawo lafiya Allah ya kiyaye hanya ya ka gani to muna nan man Allah ya sa da muna so shugaban kasa ka mayar mana shi naira hamsin kamar yadda kanazir ya koma naira hamsin duk wanda baya san kasar ya tattara kayan sai fita ba kun saci kuɗi ba tunda kun saci kuɗi kun yi kuɗi ku tattara ku tafi suna nan hawan jini ya tashi kullum ana ta ɗaura musu abun hawan jini a kwakwance hankali ya tashi ya ce duk wanda zai gudu ya gudu duk inda ka je za mu kamo ka sama za su shiga ne babu maguda ƙasa za su shiga ba maguda biza za su ina za su je ana kallon ka ku kawo kuɗin da kuka ɗiba ku dawo da shi shine kawai bayani amma ina tausaya mana ina tausaya wa ɗan arewa ina tausaya wa musulmin arewa wallahi malam malam akwai marasa manufa a cikin mu ka duba ukubar da aka yi mana abuja ba idan ka je kawai kowa mai malafa za ka gani har ne sai zai boris a gaban kai na wulakanta ka ka shiga ministry da babban riga ma ka zama abun kallo amma yanzu ya gani ba kowa kai ka ce wannan malafan duk babu ita duk duk ta yi yanzu sai babban riga sai zanna bukar ko ba ka bane ba sai riga mai aiki sai kubta da farar riga a cikinta Allah ne kawo lokacinmu ne mu ci mu more mu shakata to muna addu'a ta musamman shugaban ƙasar da Allah ubangiji ya bashi lafiya Allah ya jagorance shi malam yanzu ba wasu aka tatsa wasu aka hana zalunci shine muka samu sauki yanzu da dan kasiya ɗinka da dan lifan ɗinka sai ka je ka ce mai gidan mai zuba mun mai na ɗari biyu ya tsarka maka shi kai kwana uku kwana hudu ka dafa kai ƙara na ɗari ba ka da matsala ko ina za ka sha mai amma wannan ɗin ne wai ba a so mu samu ba a so mu samu ba a so mu samu to man ma sai an tono mana shi a nan arewa kwarai da gaske mu je mu yi aiki da man mu more mu shakata yadda kowa yake morewa a duniya mu more mu ma amma wahala bakar wahala an shiga uku an lalace duk mun yi furfura lokacin furfurar mu ce ba wani yaro karamin yaro na ya zo ya kama gemu na ya ce babu ga wani zare a nan gudu na ce wahala ce furfura ce in gaya maka idza lahum makarun fi ayatina ku shiga kafafen watsa labarai duk wanda ya ce kule ku sai masa cas ku yi ta ɗauko barnar da aka yi kuna da yaɗa ta kuna faɗa ku ce an mana kaza an mana kaza an mana kaza yanzu mai ma aka yi yasa wani ya burge ni ya ce kai ku fa daina magana shugaban ƙasa fa a ka'ida yana da kujera ɗari biyar da ya halatta ya bayar da ita daga gare shi kawai shi kadai ɗari biyar duka duka kujerun da aka bayar da nawa ne talatin da nawa ne hamsin da nawa ne in ma sun kai ɗari biyar zai iya ɗaukan kujera ɗari biyar ya bayar da ita daga ɓangaren waɗannan mutane waɗannan mutane Allah ya sauwaƙe Allah Allah ya sauwaƙe walillahu asra'u makra Allah yana mai da martani ga kafiran makka suna cikin kunci suna cikin wahala Allah ya kawo musu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma gashi suna karyata ayoyin Allah to ga ya musu qulillahu asra'u makra lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine yafi gaggawar uquba a'jalu uqubatan wa ashaddu akhzan wa aqdaru 'ala al-jaza shine yafi gaggawar uquba shine kuma yafi tsananin tafka da kamu kuma shine mai ikon yin hukunci a duk lokacin da ya ga dama tabaraka wa ta'ala zai iya halakar da ku yanzu yanzu zai iya halakar da ku take inna rusulana yaktubuna ma tankurun lalle manzanninmu suna rubuta abin da kuke yi na makaru abin da kuke yi na makirci duk abin da mutum zai kulla a duniya wallahi mala'iku suna rubutawa ka yi alheri suna rubutawa in ma sharri za ka yi suna rubutawa ka yi da yawa suna rubutawa ka yi kaɗan suna rubutawa ku yi kulle-kulle ku yi harɗe-harɗe ku yi makale-makale ku yi abin da za ku yi kaza kaza kaza wai yanzu halin nan da ake ciki an fara samun yalwa da ɗan ni'ima da jin daɗi Allah ya kai mu 2019 wallahi tallahi za mu zo kaza ku me da mu ruwa bayan bakar wahalar da aka sha ko ba komai musulunci yana yafi komai wallahi da daɗi ka wayi gari alhamdulillah ka je kasashen musulmi ka ga tutar najeriya tana kadawa don saboda shugaban kasar musulmi ne amma ka je kasashen larabawa na musulmi kaga an jera tutoci kaga kasar ka ba ta cikin kasar musulmi dan babu tutar ku akwai asarar da ta wuce wannan akwai ciwon da ya wuce wannan mu je a ramma هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة نعم وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين wallazi yusayyirukum fil barri wal bahr ana nuna girman ubangiji da mu'jizarsa da daukakarsa wannan ubangiji din shine yake tafiyar da ku fil barri wal bahri yusayyirukum ay yujrikum shine yake tafiyar da ku fil barri a fili mana ala zuhuri dawabi akan dabbobi da motoci da jirage na sama da na ƙasa da awaki da tumaki duk da suke tafiya a bayan ƙasa Allah shi yake tafiyar da su wal bahari ai wa fil bahari kenan ai wa fil ful alal fulki duk jirgin da kaga yana tafiya akan ruwa Allah yake tafiyar da shi kifin da kaga yana rayuwa cikin ruwa Allah yake tafiyar da shi dabbobi da suke gudu a cikin ruwa Allah yake tafiyar da su hatta idza kuntum fil fulki har sai idan kun kasance a cikin jirage na ruwa alfulk as-sufunu jam'i ne na safina kun kasance cikin jirage na ruwa wajaraina bihim kuma muka tafiyar da su ma'ana su jiragen suka tafiyar da mutanen da ikon Allah jaraina bihim yani jarati sufunu bin nasi kenan su jiragen suka yi tafiya da mutane suka ruga gudu da su kasan jirgin ruwa malam yana da gudu iya gudu sosai kuwa shine wajarai na bihim suka gudu da su ya dawo daga khitabi ya dawo khabari da yana magana ne yanzu ya dawo yana bada labari tabaraka wa ta'ala wajarai na bihim birihin tayyiba suka yi gudu da su a kan ruwa tare da taimakon iska tayyiba iska mai daɗi iska mai taushi rihin tayyiba rihin layyina iska mai taushi ka tambayi duk wanda ya hau jirgin ruwa zai baka labarin irin iskar da take cikin ruwa iskar da take ruwa ta fi iskar da take waje in ka zo bangaren daɗi ita ce a gaba sannan kuma yawanta yawanta ya fi na waje don waje akwai bishiyoyi akwai gine-gine amma ruwa fa saman ruwa gaba ɗaya iska ne so jiragen ruwa suna tafiya ne da taimakon wannan iska ɗin iskar tana taimaka musu wajen ƙara gudu shine waje raina bihin birihin tayyibatin kaga komi ya daidai wa farihu biha sai suka yi farin ciki da wannan iska suka yi alfahari suka ji daɗi ja'at harihun asifun sai ga kuma wata iskar mai tsanani shine rihun asif rihun asif rihun shadida iska mai tsanani da an ce tayyiba yanzu kuma ga asifun ta zo shadidatul hububi wacce take mai tsananin tasowa irin iska wacce take karya gini irin iska wanda take kifar da jirgi da sun yi alfahari da wancan yanzu kuma ga mai tsanani ta zo ku lura a cikin ayar sai ce ja'ata rihun asifun bai ce rihun asifatun ba saboda mai liktisasin rihi bil usufi wasu malamai suka ce a rihu tuzakkar wa tu'annas ana iya ce rih a ce asifun ana iya cewa rihun ana iya cewa asifatun waja'ahumul mawju bayan wannan iska mai karfi sai kuma ga igiyar ruwa ja'ahumul mawj ana magana ga waɗanda suke kan jiragen ruwan kenan igiyar ruwa an san igiyar ruwa ai kala kala ce akwai wanda in ta zo murdawa sai ta nide masallacin nan gabaki daya min kulli makan ta kowane wuri mai jirgin ruwa idan ya ga igiyar ruwa kauce mata yake akan makalla akwai igiyar ruwan da idan ta murdo ta murdo ta murdo idan mai jirgin ruwa ya ganta ƙwararren matukin jirgin ruwa to maza maza yake kautar da akalar jirginsa ya kauce wannan igiyar ruwa saboda me idan ta zo daga jirgin take sama saboda ita daga ruwan take daga ƙasa take motsa ruwa so in ta daga shi da ƙarfi sai ya sama in ya sama kuma kifewa zai to shine rihun asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan me kun su kauce sai gashi igiyar ruwan ta zo ne ta kowane wuri gaba ke daya da dama da hagun gaba da baya sama da ƙasa wa zannu annahum uhita bihim suka yi yaƙini kalmar zannu anan yaƙini aikanu suka samu yaƙini a zannu anan ba na zato bane suka samu yaƙini annahum uhita bihim lallai lallai sun kusa halaka shine uhita bihim da naumin alhalakati saura kiris su halaka yanzu sun samu yaƙini cewa mutuwa ta zo musu wala akwai hadarin da zai zo maka kana gani ka san mutuwa ta zo kawai cewa za ka yi allahumma sallim kawai kana jira ba kai da yanda za ka yi ka gudu to haka shine halin da suka fada kalmar uhita bihim ana nufin ahata bihimul halaku halaka ta kewaye su da Allah to a lokacin sai su koma wa Allah eh da ai wa farihu biha amma yanzu da suka ga wahala suka ga sun shiga uku da Allah mukhlisina lahu din suka kama kiran Allah suna masu tsarkake addini da kuma tsarkake addu'a ga Allah tabaraka wa ta'ala walam yada'u ahadan siwa Allah ba su kira wani ba Allah ba suna cewa la in an jaitana ya rabbana idan ka kubutar da mu wallahi idan ka kubutar da mu wannan lamun din lamul qasam ce wallahi ya Allah in ka kubutar da mu min hadhihi daga wannan arrihul asif din rihun asifun in ka kubutar da mu daga wannan iska da almawju alladhi jaa min kulli makanin ka kubutar da mu daga wannan igiyar ruwa da ta zo ta ko ina lanakunanna min shakirin wallahi za mu kasance cikin mutane masu yi maka godiya bil imani wa ta'ati ta hanyar yi maka imani imani da kai da kuma yi maka da'a wasu bi Allah ba sai da suka ga halaka to ɗabi'ar mutane kafirai kenan na maka da Allah ya bada labari to musulmi ma za ka suna da waɗannan ɗabi'ar wasu daga cikinsu yayin da mutum yake cikin wato yalwa da wadata sai manta da Allah idan ya ga bala'i ya ga tashin hankali lokacin zai koma wa Allah da ko masallaci baya zuwa ko istighfari ko salatin annabi bai damu yana yi ba sai Allah ya turo masa wani mugun ciwo akai ta bada labarin ma ya mutu ya wahala iya wahala yayi kuka kudinsa bai masa amfani ba duk inda za a kai shi abun bai amfani ba sai Allah ya dan daga masa kafa kaɗan ya dan dawo hayyacinsa sai ka gan shi da carbi carbi inda baya zuwa sallah sai ga ya dawo yana zuwa masallaci sallah da kuwa bayi da sahu akwai wanda na sani wallahi ko jam'i baya tashi jam'i ya tashi a gidansa ya je jam'i ya yi sallah da mutanen unguwa wallahi baya yi da wahala ka gan shi ya je amma Allah ya rufa masa asiri ya ba shi wadata da Allah ya tafka masa wani ciwo malam ciwukan suka masa rubdugu daga can sai can daga wannan sai wannan ya yi ta yin wasiya ya tabbatar mutuwa zai yi wallahi malam sai ga carbi malam a kan gadan wato matashinsa carbi ne gadansa ga tarbi a rataye da ya ji buri-buri sai ka ji ya rike tarbi yana ja yana tsammanin tafiya zai yanzu a tuna da Allah tunda an sha kashi ku bi Allah kuna cikin lafiya haka kuma in ba ku da lafiya ma ku bi Allah ba wai mutum wai zai nuna wai shi na Allah ne sai lokacin da ya broke ba shi da komai ba kuɗi aljihu bari ya tafi masallaci ba yanda zai je bari ya taho gurin karatu amma inda kuɗi a aljihunsa ya tafi harka ranar da wata ya yi nisa kuma shikenan sai ya fara zuwa yana cike mana masallaci ka bi Allah duk lokacin da kake cikin firraqa'i wa shiddati a lokacin wadata da lokacin da kake cikin kunci jama'a wannan aya tana mana bayani ne akan halin waɗannan mutane kafirai na makka inda suke wa ubangiji isgilanci to sai Allah ya ce mai malam فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون Allah ya ci gaba da bada jawabi akan wannan bawan Allah falamma ko irin waɗannan mutane falamma an jahum sun roƙi Allah ya kubutar da su ba har rantsuwa suka yi ba Allah ya ce falamma an jahum yayin da Allah ya kubutar da su daga wannan iska mai ƙarfi daga wannan ruwa da igiyar ruwa idza hum yabghuna fil ardi sai gashi sun zo suna yin zalunci a cikin ƙasa ku taimaka mana ku agaza mana ku jefa mana ku zaɓe mu sai bayan an kubutar da su an zaɓe su ashe mota ce mai hayaƙi aka tura ta tana miƙewa aka daina ganinta idza hum yabghuna fil ardi sai gashi suna bagi suna zalunci a cikin ƙasa bi ghairil haqqi ba tare da haƙƙi ba suna fasadi kenan Allah ya dawo kansu yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna ma baghyukum ala anfusikum zaluncin ku akan kanku yake wallahi kar ku taba tsammanin Allah kuke zalunta wa balahu raji'un alaiha bala'i da tashin hankalin zalunci da sakamakon zaluncin da kuke yi zai koma kan kawo kanku ne inna ma baghikum ala anfusikum mata alhayati dunya ba wani abu bane dan gajeren rayuwa ce gajeriyar rayuwa ce ta duniya kawai in an ce mata a larabci ana nufin yan rayuwa jin daɗi ɗan ƙarami shine mata Allah ya ce wannan duniyar gabaki ɗayanta ba wata ababa ce wata rayuwa ce da ake ganin mai daɗi ce amma gajeriya ce dole akwai bacin rai a cikinta dole akwai tashin hankali a cikinta babu abin da ya fi komai ciwo akan harkar duniya wai akwai wani abu wai shi mutuwa mutuwa ustaz duk darajarka duk matsayinka duk kimarka duk ɗaukaka ka yi hawalu an ƙaribin min kusuri muzakhrafatin ila baiti turabi fa yudau fihi mahjuran wahida ahata bihi shuhubul iqtirab in ji mai zuhudu a hankali za a ɗauko ka daga gidan benanka dogon gida ɗakin alhaji babba da rafkeken gado da ban ɗakin iya ganinka da miliyoyi na kuɗi a ciki da manya-manyan talabishin da kasa da manya-manyan firji da ka aji da kayan alatu da jin daɗi da shakatawa kana nan wata rana wallahi tallahi mutuwa za ta zo maka ɗab ba ruwanta da ƙofar caka buɗe ta take ta shigo ta zo ta ɗauke ka ba tare da ka kimtsa ba magabata suna ba da labari wai wani bawan Allah ne yake cewa yake cewa mutuwa don Allah ni alkawarin da nake so a yi mun a taimaka mun idan an gana kusa mutuwa in kin zo za ki ɗauke ni kafin ki ɗauke ni don Allah da 'yan watanni ki zo ki sanar da ni dan da kimta ta ce to shi kenan ana nan ana nan ana nan ana nan yana cikin buga rayuwa tsakiyar jin daɗi ya manta sai ga mutuwa ta zo yaya aka yi ta ce na zo in ɗauke ka ya ce ina alkawarin mu ta ce ai tuntunin an sanar da kai baka lura ba duba jikinka baka furfura ba ba ga furfura ba duba makocinka ba ga ya mutu ba duba abokinka ba ga ya mutu ba ina mamanka ta mutu ina babanka ya mutu ina malaminka ya mutu ina abokinka ya mutu ina kaza ɗinka ya mutu da haka kake da kana da gemu babu da kana da gida babu ka zo duniya ka ci ka sha ka yi gida ka haihu ka yi iyali ai duk waɗannan alat ne ai duk waɗannan danja ce da take nuna cewa ka fai rijista ka kusa tafiya ba ni guri gyara hakan aka yi kuma aka ɗauke shi aka tafi da shi duk wanda ya furfura ta zo masa to mai gargadi ya zo masa kai wanda furfuran ma bata zo masa ba akwai wani gargadin a gefe dan karka ce a to amu alhamdulillah ƙwarai ku da gaske wannan shine ciwon duniya a karmakalla wannan shine rashin daɗin duniya duk inda ka kai ga shakatawa ga morewa da kwanciyar hankali da nutsuwa da komai da samu ko da wadata ko da mulki ko da sarauta ko kai kanka idan aka barka a duniyar wata ran sai ka ce ya Allah ka ɗauki raina in huta saboda asali alkawari Allah ya yi duniyar ne ba gidan zama ba ce malam ai shi yasa malam aka mana expire date ai muna da expire date ai ai akwai lokacin da za ka yi expire wallahi akwai lokacin da duk abin da ka sa a bakinka ba zai ma daɗi ba wallahi da ka ci ka ji daɗi da ka sha ka ji daɗi da ka ɗanɗana ka ji daɗi da ka hau ka ji daɗi da ka saka ka ji daɗi da ka ɗaura ka ji daɗi da ka fesa turare ka ji ƙanshi to lokacin ka ya wuce na wasu ne sai ka tafi ka ba da wuri ka ba da wuri wasu su zo jikokin ka su ma su zo su rayu da kai ma kafin ka zo wasu ne suka rayu su ma an ɗebe sun tafi to kai ma kuma haka za ka tafi mai dabara mai wayo shine yake shiryawa ya maza maza maza maza ya hara da kayansa yana nan yana zaman jira duk ranar da aka ce an yi kira jirginsu zai tashi kaga sai haɗa kayansa sai tafiya sai ya sallama wa abokanan zama to haka mumini yake kullum kayan mumini a ɗaure yake jakar mumini ta tafiya lahira a ɗaure take a ajiye take ko ina ya je dawo ya san cewa watakila zan iya tafiya yau kamar mutum ne da ya riga ya yanki tiket an yi biza an yi komai jirgi kawai ake jira kai ma jirgin ka mutuwarka to wannan shine wato rashin daɗin duniya kisa Allah ya ce ta mata alhayati duniya mata wani jin daɗi ne ɗan gajere inda duniyan nan wata aba ce da Allah bai ba manzan Allah shekara 63 ba kadai wallahi da sai bashi yi shekara 400-500 inda duniyan nan wata aba ce da abubakar ba dauke shi ma shekara 63 ba yau da duniyan nan wata aba ce da ubangiji ya damu da ita da an samu annabawa har yanzu da manzanni amma yanzu ba ko daya ba annabi ba manzo ba siddiqi ma duk sun tu kowa ya tafi saurani da kai yan roron wake da roron gyada yan tsince-tsince da ɗauke-ɗauke yan ƙarshen zamani masu fitina waɗanda suka manta da abin da magabatansu suka yi da abin da ya same su وفي كل يوم لنا ميت نشيئه kowace rana muna da mamacin da muke ɗauka muna raka shi faminna hamilun wa mahamulu daga cikinmu akwai wanda shi yake ɗaukan gawa ya ɗau makara ya kai ta wa mahamulu da kuma wanda shi ake ɗauka a ɗora shi a kafada a kai shi a binne shi amma duk da haka ba ma wa astuwa mu ne masu sace waya a makabarta mu ne masu satan mashin a makabarta mu ne masu sa hannu mu yi sane a makabarta mu ne masu zuwa mu farke kabari mu saci likkafani yadin likkafani arkhas haja abin da fi komai arha amma wai har ana zuwa wai a ɓare a buɗe likkafani a zare a ɗauke shi هذه الأمة بلغت ما بلغت تاكي أبن تكي نتابي وده hasara. me wannan abun yana tunanin mutuwa mu ne masu satan takalmi a masallaci mu ne masu ɗauke waya ana caji a masallaci an yi wani taro babban taro kira wani malami balarabi zo daga kasar waje saudiya aka ce ya tara masa masu wa'azi masu karantar da mutane malaman makaranta zai musu kwas masu wa'azi aka ce masu karantarwa aka ce aka tara masa an zo ana karatu ana karatu ana karatu malamin ya cire waya sai ya dora kan tebur su ma aka kawo waya aka ajiye a kanta ya gama muhadara ya gama karatu wasu suka ɗauki hankalinsa ya shek assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wani ya zo ya ɗauke waya cikin malaman wani ya zo ya ɗauke waya cewa fa aka yi kai kai ka bi a hankali ba gaji wacce ake tab cewa da aka zo sai wani malami Allah ya masa rahama sai ke ce sai malami dan balana da ya duba waya ta wani da wani wai da wani wai ina wai ina wai sai wani su da al'umma ma saka ba ko da ma da kasa ne la wallahi da wani wai wai da wani subhanallah subhanallah dan balarabe ya kama tasbihi yana subhanallah subhanallah aka tabbatar sace wayan da aka gashi kuma aji ne guda ɗaya ba a fita ba shi ne wani malam ya tashi a ciki ya ce jama'a dan girman Allah ku dubi girman Allah ku rufa mana asiri ya masu wa'azi ya malaman islamiyya don Allah ku rufa mana asiri yau ina za mu sa kanmu me za mu ce balaraba bai ko kama ruwa bai je ba ba inda ya ce yana zaune a nan nan ya ajiye wayarsa yana mana wa'azi ya zo daga kasar waje ba mu biya mai kudin jirgi ba ba muka ba shi kudin cike ba ba komai ba a zo a ɗauke masa waya don Allah a taimake mu a dawo da ita don Allah sai aka ce ya haƙuri bari a je sallah a dawo rubama kuskure ne wani ne ya kuskure yana sauri ya dan matsu ya abin shi ne aka dan fita dai sallah haka ya aka ya aka dai wani ya faki ido ya zo ya dawo da wayar ya zo a ce ta a karan kallon kaji ai shi ne wani ya rubuta a mota ce kai dai ka ga mutum kawai ja baki mala
إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
إنما مثل الحياة الدنيا أشان الله مدوكين سركي ina so ku lura koma baya kaɗan yace ya ayyuhan nasu innama baghayukum ala anfusikum zalincin ku akan kanku dai kare kenan mata alhayatid dunya rayuwa ce gajeriya ta duniya summa ilaina marji'ukum sannan kuma a gare mu makomakku take duk abin da kai wallahi sai ka koma ga Allah fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun za mu ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa duk abin da dan adam ya wallahi sai ya koma ga Allah thumma ilaina turja'un menene a cikin duniyan nan wai me ke tattare da kashi a dauri kashi ko a bata igiya inna ma masalul hayati dunya kaga misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama' kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama in ji Allah don shi ne mai saukarwa fakhtalata bihi nabatul ardi sai ya cakuda da tsiro na ƙasa yani nabata bil ma'i min kulli launi abladan ba suke ci abinda ake nufi da Allah ya saukar da ruwa ya zuba shi a cikin ƙasa ƙasa ta sha ta kumbura sai ta dalilin wannan ruwan ƙasa ta fitar da nabatul ardi tsiro kala-kala kaga wani ganyen ja wani ganyen kore wani ganyen ruwan dorawa-dorawa kala-kala gashi nan wani mai kauri wani mara kauri wani mai kaya wani mai sanyi wani mai zafi gashi nan dai nabatul arzi amma ruwa ɗaya ne aka saukar da ya ƙasa ta sha sai ta fitar da wato tsirrai kala-kala daban-daban mimma ya kulun nas daga cikin abin da mutane suke ci min al-qububi was-simar na daga 'ya'ya da kuma 'ya'yan itace wal an'am kai har ma da abin da dabbobi suke ci min hashishi na ciyawa kala kala Allah ya fitar da tsirrai a ƙasa dan adam ya ci gero ya ci dawa ya ci masara ya ci shinkafa ya ci alkama ya ci iburo ya ci kaza doki kuma da jaki kuma da bujimi kuma da akuya kuma da tinkiya kuma su ci ganye su ma an ba su masara su ci Allah sai ya raba abincin hatta idza akhadat al-ard zukhrufaha har sai da ƙasa ta riki kwalliyarta zukhruf ana nufin husn wa bahja kyau da ado da kwalliya aka ga ainihin wato fure ya bayyana ƙasa ta yi kore shar ya banya ta yalwata wa ahmara wa asfara ta yi ja ta yi fatsi-fatsi ta kai lokacin girbi kenan masara ko dawa ko gero idan ya nuna lokacin da za a girbe ba haka yake bai canja kala ya dawo jaje-jaje ya dawo fatsi-fatsi wa abyada wani ma sai ga ya dawo fari kal shine hatta idza akhadat al-ardu akhadat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa zayyanat ay tatazayyanat wa tazayyanat tayi ado tayi kwalliya ai kasa tana yin kwalliya mana yadda kaga yabanya kaga masara iya ganin ka abun sha'awa kaga ciyawa kaga bishiyoyi sun yi kore da damuna abu ne mai daɗi shi yasa a kira'ar abdullahi dan mas'ud yace tazayyanat wa zanna aluha annahum qadiruna alaiha ma abuta wannan shuke-shuke suka tabbatar shine zanna anan suka tabbatar annahum qadiruna alaiha suna da ikon su girbe wannan kayan abincin yau ta nuna ta girma ana ganin gashi abin da ya saura saura dan sati biyu sati uku a girbe kawai a ɗebe a kai gida a ci qadiruna alaiha suna ga suna da ikon wato su ɗebi abin da ke kan ƙasa ɗin nan أتاها أمرنا ليلا أو نهارا sai hukuncinmu da halakarwanmu ya zo wa wannan ƙasa da wannan tsirai lailan auna haran da daddare ko da rana ba kuna ganin ciyawa ta yi ba masara ta yi dawa ta yi mangoro ya yi gero ya yi saura sati ɗaya sati biyu ku fara girbi ko a ta ha amruna lailan auna hara sai mu turo lamarinmu na halakarwa dare da rana Allah ya sa a yi ambaliyar ruwa ko Allah ya turo wata iska da za ta tumbike shi wato ciyawar gaba daya ko Allah ya turo kwari da fari sun fi miliyan dubu ɗari kaza talatin ɗan banza su ta cinyewa masarar su ta cinyewa dawar ku rasa yadda za ku yi ba ku da maganin kwarin da zai iya koransu shine a taha lailan amruna lailan aw nahara faj'alnaha hasida muka sanya wannan tsiro ya zama hasid hasid ana nufin mahsuda mahsuda maqtu'a aka girbe da wannan lamari namu da halaka muka zan muka girbe ciyawar gaba ɗaya muka girbe amfanin gabaki ɗaya ka allam tagna bil amsi kai ka ce jiya ba ta nan ka allam tagna bil amsi ai ka allam takun bil amsi kai ka ce jiya ba a taɓa yin wani shuka wannan wurin ba malam idan Allah ya kawo wata iska kai zai iya kawo gobara fa wutar daji gobarar daji ta taho ba a san daga ina take ba kayya kayya dabbobi na gudu mutane na gudu wake tunanin gonarsa ya zo ya cinye amfanin gabaki daya kuma ya kawo iska ta kore tokar gaba daya kuma ya kawo ruwa ta bugi kasar a zo ka allam ta gana bil amshi ko karmami ɗaya ba za ka samu ba kazalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun kamar haka ne muke bayani dalla dalla na ayoyinmu amma liqaumin yatafakkarun ga mutanen da suke masu tunani wallahu ya da'o ila daris salam Allah yana kira ne zuwa ga darus salam darus salam aljanna ya jama'a Allahu ya da'o ila aljanna Allah yana kiran ku kuyi aiki ku shiga gidan aljanna an ce da aljanna darus salam ne li'anna man dakalaha salima min al-afati wanda duk ya shiga gidan aljanna ya kubuta dukkan cuta da aibu ba tari ba atishawa ba mura ba basir ba ɗan kano ma ba hawan jini ba ciwon suga ba ciwon zuciya ba ciwon kafa babu babu babu babu ba tsuguno ba bayan gida ba wari ba kashi ba kaza komai normal komai mi'a mi'a komai tama shi yasa aka ce da ita darussalam wato gidan da ba matsala kawai wallahu yad'u ila darussalam jama'a Allah yana kira ne zuwa darussalam ku bi Allah ku bi sabon Allah ku bi Qur'ani ku bi zancen Allah ku girmama Allah ku mutunta maganar Allah ku yi wannan don ku samu darussalami abin da ake nufi da assalam aminci saboda gidan aljanna akwai aminci a cikinta sannan kuma gida ne na sallama yan aljanna wa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar aljanna assalamu alaikum assalamu alaikum duk inda aka assalamu alaikum assalamu alaikum ba irin ka baya ta assalamu alaikum yawa dan gargajiya kurum wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga hanya wacce take mai gagge hanya wacce take mai gaggiya shi yake shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga hanya wacce take mai gaggiya Allah ka shiryar da mu zuwa ga mai gaggiyar hanya ka raba mu da kaucewa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mr. Kabu bin Malik wanda Imam Annawawi ya kawo ta a cikin Riyadu Salihin da shi da 'yan uwansa guda biyu din nan da Allah ya ce wa ala salasatin ladina kullifu har zuwa ƙarshe wai sunan mutanen guda biyu idan ban manta ba akwai murara ibn rabi da kuma hilal ibn umayya idan ban manta ba sosai a koma cikin riyadu salihin hadisin yana nan sai a bincika galiban ɗaliban ilimi idan an kawo wani nasi kuma yana littafi kusa ba nesa ba sai mutum ya koma ya je ya dada bincika musamman sunan suna wanda ba lalle ba ne a iya rike shi da wuri ya ce kuma da Allah malam a faɗakar da 'yan uwa dangane da ɗan abin da ake bada taimako na masallaci saboda wallahi ya ce ɗabi'a mu muna da rowa sai ka ga malam wallahi wani yana da hali amma bai zai iya bayarwa ba amma zai iya sa katin 500 ya kira yarinya da yake nema da aure wani ma wallahi ba aurarta zai yi ba zai kashe wannan kudin a banza amma ba zai iya ba wa masallaci naira 200 ba ma ta wannan kwaye abin kunya ne da kuma lalacewa lokacin da aka zo zagayawa da akwati ko kwano na neman taimako a masallaci ka yi kokari ka ga ka yaƙi zuciyarka ka dan ɗauki wani abu ka bayar ko ya yake dan na ce yaƙa zuciya dan sai an yi da gaske idan ka bari ka saba kana jin a ranka ba da kai ake ba to gaskiya ba karamar asara ce kake wa kanka ba kuma abin da ka ɗauka ka bayar ɗin shi zaka girba a kiyama insha Allah wanda kuma ya bayar ya fafi ka ya samu ƙarin matsayi a wajen Allah sama da kai sannan yace da Allah mala akwai abin da yake damuna na su da Allah ina buƙatar addu'ar ka da ta dukkan mai zuwa wannan tafsiri a yi mun addu'a Allah ya yi mu muna fatan Allah ya yi mana gaba ɗaya abin da ke damun mu shi ma kuma Allah ya yi masa Allah ya taimake mu gaba ki ɗaya Allah ya sa muna da rabo duniyar lahira wannan bawan ke cewa Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani da dacewa da faɗin daidai amin Allah ya saka da alkhairi da wannan addu'a ya ce ya imam don Allah menene halacci ko haramcin yin rijista da ƙungiyoyin kiwon lafiya da suke yi wa mutane rijista duk ƙarshen wata ana biyan kuɗi kaɗan amma idan rashin lafiya ta zo mutum ya je asibiti a to sai ya rinka bada wato in yazo zai biya kuɗi sai ya bada kashi ɗaya a kashi biyu bisa goma ko kashi goma cikin ɗari kai kashi goma a cikin ɗari mai ya biya kashi ɗari sai ya biya kashi goma kamar idan za a biya dubu ɗaya to tunda ya rijista da wannan kungiya yana biyan kuɗi duk wata to sai ya bada naira ɗari biyu ina fata ana fahimta da ganin magani da ganin likita ya faɗi sunan wasu ƙungiyoyi da suke irin wannan abin ɗin masu wannan kenan inshora scheme wannan matsalar tana komawa ne kan halacci ko rashin halaccin inshora a musulunci malamai sun yi bayani sun yi rubuce-rubuce da yawa akan hukuncin inshora a musulunci akwai inshora da ta halatta akwai da bata halatta ba yawa yawan inshora da ake a wannan ƙasa tamu ba yawanci inshora ne wadda ba su halatta ba saboda gaskiya akwai garari akwai cutar mutane a zo a sa ka wani ma dole ma ake sawa a ma'aikatarka yawancin mu nan ma duk muna biyan kudin inshorar nan ko muna so ko ba masu insurance scheme ko dai na health ko kuma na abin hawa ko na menene ko na menene sauransu misali mu ɗauka kamfani ne za ka yi rijista da shi na kiwon lafiya ko na asibiti ko na abu duk wata za a ɗauki naira dubu ɗaya albashinka kana karban dubu ɗari watakila ko kuma a karbi ɗari biyar albashin ka duk watan duniya ko da rashin lafiya ko ba rashin lafiya ko ka kai iyalin ko ba kai iyalin ka ba kowane ma'aikaci amma in an zo za a yi maka duk ranar da ciwo ya kama ka shi ma wasu ɗin ba kowane ciwo ba ne ba iya wani target ne na in ciwo kaza ne bai kai kaza ba idan ya same ka ka je asibitin to sai a yi maka services wasu ma kyauta ake yi ba sai ka ba da kuɗi ba wasu kuma wani abun za ka biya wani abun ba za ka biya ba to wai me hukuncin irin wannan rijista da irin wannan barin gaya mana illolin da ke ciki a ka'idar shari'a idan har kasuwanci ne business ne wani ya kulla yake so ya yi to ya kamata akwai bayani me mutum ya mallaka me yake da shi me ya asara me ya rasa me ya kashe su kuma masu juya kuɗi ya kamata a san cewa menene ka san su a ciki amma kun zo a ma'aikata tana tattare da ma'aikata mutum dubu biyar kowa ana karban ɗari biyar biyar ɗinsa da sunan ya je asibiti za a ba shi magani to wani har ya gama aikinsa har ya yi ritaya bai je asibitin ba shi kuma me hukuncin wannan kuɗin da ya bayar ya ba da kuɗinsa kuma bai taɓa zuwa asibitin ba wani kuma ma zai je asibitin amma ba wannan ɗin yake zuwa ba wani kuma zai je asibitin a shekara bai fiye je sau ɗaya ko sau biyu ba kuma duk wata ka karɓi ɗari biyar ɗinsa to ina sauran kuɗin wani kuma zai zo ya yanko wani ciwon da ya fi ma kuɗinsa ya fi kuɗin mutum gomawa to shi kuma wani yaya to sannan idan mutum ya ga- ya yi ritaya ya gama aiki ya labarin kudinsa ya yi ritaya ya gama aiki ya bar ma'aikatar ya yi shekara ashirin ana karban ɗari biyar biyar ɗinsa to ina kudinsa ba sa bayarwa babu wani statement ma da za a baka cewa yanzu kana da kaza kana da kaza to saboda waɗannan illoli suka tattaru a cikin wannan sai malamai suke cewa irin wannan inshorar haramun ce mutum ne da saninsa ya ɗau kuɗinsa ya je ya kai ya biya bai halatta ba saboda akwai garari a ciki daga cikin alamar kasuwancin da yake na haram ne wujudul gharar shine samun uncertainty a ciki babu tabbas kuma za a cuci wani wani kuma za a gina shi kuma ba tare da mutum ya yi niyya ba a sa kai sadaka dole ko ka taimaki wani dole sannan wasu kawai suna can suna kwance su suke ɗebe kuɗin suna cinyewa kawai ina fatan kuna fahimta to amma akwai na musulunci da ake yi kasashe na musulunci irin saudiya su kuwait su iraki su iran da su da da da, da su abin nan a- a- a- masar sudan da sauran dai kasashe da sauransu suna suna suna yi yanda ake yi shine ana zuwa ne a a gina tsarin inshora a bisa tsari na musulunci za ka rinka bayar da kaza idan ciwo na kaza ne kaza ne idan kuma kaza ne za a yi maka discount na kaza sannan idan an gama to za ka iya sa wani ya gaji ka ɗanka zai iya zuwa ya gaji wannan kuɗin ko za a je lokacin da za ka iya amfanuwa da wannan kuɗin amma ba irin wannan wadda mutane suke a yanzu a ƙarshen zamani ba idan in kai dan boko ne haka kana karance-karance ko ka bugo mun waya sai na baka wasu refer- references haka da da malamai suka yi rubutu da da rubutun boko sosai da turanci akwai kuma na larabcin ma littafai da yawa da aka yi attamin ake cewa attamin ko in kana iya googling ka shiga ka sa hukumut ta'min fil islam ko at-ta'minul islami islamic insurance ko insurance in islam kai bro- kai kai browsing kai google za ga maganganun malamai da littafai da yawa da aka rubuta kai zai taimaka maka Allah gane da mu malam mai hukuncin tsayuwar da ake a bayan sallah subahi in an yi an gama karatu in raka ta biyu kenan ta karshe an gama karatu sai a dan yi shiru ana yin wa alƙunuci bid'a ne bai inganta ba kamar yadda riwaya ta zo a cikin littafin a a sifat salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo asar wani yaro babansa sahabi ne yace ya babana kai sallah a bayan manzo Allah kai sallah a bayan Abubakar da Umar akanu yaknutuna fi subh suna yin wannan alqunuti a cikin sallah subahi yace ya bunayya inna muhdatha yace ya kai dana wannan bid'a ne wani abu ne kirkirar su akai daga baya so bai kamata a yi ba abin da ake nufi da alkunutu da ake kawo a hadisi ya annabi bai bar- bai gushe ba yana yin kunuci a sallah asubahi dulul qiyami ake nufi dogon tsayuwa dogon tsayuwa wannan bawan Allah ya rubuta ka da ya ce malam Allah da fatan Allah ya kara wa malam lafiya da imani da kwanciyar hankali amin amin ya ce malam wata magana aka zo da ita kan wani abu da ka faɗa Ah, naga kuma ah, in har aka barta ta ci gaba da yaduwa to ba a yi maka adalci ba don duk mai sauraronka da hankalin da Allah ya bashi ya san ba haka bane maganar da kai akan wani shiri da ake yi a kafafen yada labarai wai shi rai dangin goro wani ya ce wa wani malami wai ka kira sunan mai yin program din ku ji wai ka kira sunan mai yin program din ka ce la'ananne ne ya ce ni kuma a iya nutsuwar da da na yi wajen lokacin da kake bayani ban ji kayi pointing dinsa ka ce masa haka ba sai dai ka tabbatar da cewa yana kwaikwayon mata ta hanyar maganarsu a cikin shirin ka kuma ce duk mai kwaikwayon mata annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'ance shi kamar yadda ka kafa hujja da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kan cewa duk mai kwaikwayon mata daga cikin maza Allah ya la'ance shi har zai zuwa ƙarshen hadisin to amma sai ga wani yana cewa ka ka ce wai mai wannan shiri wai Allah ya la'anci shi da Allah malam ai faɗakarwa mai kyau ga mutane nan fa karatu ake ba son zuciya ba idan mutum bai fahimci abu ba in ana kawo nassin hadisi ko qur'ani to ya nemi kaset kafin ya je ya ya dorar ya ce Allah ya saka malam da alherinsa amin daga dan uwa mai halartar majalisinka daman haka al'amuran suke gudana ai mu daman mun riga mun sani a cikin masu sauraron karatunmu don mun ga taron mutane mu mun san cewa ba wai duka bane masoya kwarai da gaske suna nan kala kala wani neman abincin sai yake kawo shi ma'aikaci ne an turo shi ne zai zauna a majalisin malam wani saboda ya samu wata kalma da zai rubuta ya je kai shi a kama shi ko a masa makirci ko ya zo tafiya a tsare shi a airport ko a je a ce a sa shi cikin yan ta'aratsi ko yan ta'adda ko masu tada hankali ko na ba aikin su kenan suna nan da yawa wasu mun san su ba san mun san su ba muna kallon su muna hada ido da su wasu kuma ba mu san su ba Allah ya san su to mu da muna faɗa muna maimaita irin waɗannan al'amura ai mu harkar mu ba a boye take mu da muke sa lasfika ba ku ga yanzu ma cewa ne a ƙara fawa ba idan akwai wani abu wanda yake ana jin tsoron faɗansa ko wani abu ba na daidai ba me na ɓoyewa a ciki abinda na fito na faɗa a lasfika sai ka je ka yaɗa gashi a kaset gashi a bidiyo gashi a sunna tv gashi a kaza ana faɗa menene na wani damuwa har da zaka je kana karawa ka dora ko ka je kana ɓata biran ka kana cikawa ai da ka gayyato su ka ce su ma su zo su zauna su ci to haka ake muna sani akwai barayi ma wani barawo ne kurin zuwa ya sai ta wani ya sace takalminsa wani motar wani ya zo sata wani takalmi wani ya zo sata wani aljihu wani yake so ya zara akwai kuma wani maki ne an kawo shi ne ya zo ya karanta ka baya son ka yi gaya kake wai me kake faɗa ne yaji irin abin da ke faɗa an ce kana cewa kaza kana cewa kaza akwai wani kuma masoyi ne wani kuma mai kauna ne wani bai taba zuwa ba wani bai san ka ba wani hanya ce ta zo wutar da shi duk muna sane da waɗannan shi yasa mun zo magana da taimakon Allah da agajin sa yakan saita bakin mu faɗa abin da yake shi yake so mu faɗa ba wai dan kokarin mu ko dan himman mu ko wani abu sauransu ba sai ake faɗan kuma Allah ya sa abin albarka wani abin zaka dauko shi zaka faɗa wallahi sai Allah ya kautar da bakinka sai ka ga ba shi ka faɗa ba wani abin ka faɗa sai ka koma gida sai ka ai baka ce kaza ba to haka Allah ya so ka faɗa to duk wanda yake wa'azi yana karantar da mutane Allah yana masa jagora iya karfin ikhlasinsa iya taimakon Allah da yake samu so karka damu ya kai dan uwa mai takarda ka kuma ka tada hankalinka irin waɗannan 'yan ƙananan ƙwari ne mu an gaya mana sama da wannan ma dan wani mai shiri a gidan rediyo yana wata tsaya dan an ce kaza an ce kaza an ce kaza sai menene in an ce ko an ce kaza to menene menene a ciki a zo a ɗauke ni a rataye ni dan nayi magana akan shiri shirin dangin rai dangin goro ba shi kenan ba sai menene wani abu ne ko a zo a haɗe ni a tafi da ni ba shi kenan ba me na tashin hankali taimakon ku ake yi ƴaƴan ku ake taimaka addinin ku ake saita muku agaza muku ake yi hakki ne na malami duk lokacin da ya ga barna wayayyen malami da ya san ya kamata yana leƙawa ko ina yana da eagle eye yana leke yana duba duk inda ya ga mutane suna abu na halaka to yana bayani wata ran ayi magana kan yan adidi sahu wata ran yan tasi wata ran kuma manoma za a yi wata ran masu awo wata ran masu da fiya wata wata ran yan acaba wata ran malamai wataran matan aure wataran yan mata wataran malaman jami'a wataran yan kasuwa wataran kaza haka abin yake jiwa wataran kuma ma'aikata gidan rediyo wataran security wataran sojoji wataran yan sanda wataran shugaban kasa wataran gwamna wataran kwamishina wataran ciyaman wataran wataran wataran wataran ko ba haka abin yake tafiya ba wanda ake daga kafa wai ba za a gaya masa gaskiya ba sai dai idan baya so a faɗi gaskiyar sai ya zo sai ya rufe bakin mai faɗar gaskiyar idan ya rufe bakin shikenan to sai ya daina jin gaskiya sai ya hana haihuwa kuma ya hana mata haihuwa don kasa haihuwa wani irin wannan ko wanda ya fi shi yaji abinda na faɗa a wancan karan don wanda bai ji ba akwai shiri da ake yadawa kafafen watsa labarai wasu daga cikin kafafen yada labaran nan wannan shiri ya zama fitina wa al'umma na faɗa kuma na yi hudu ba ma akai ba wai anan ba hudu ba juma'a ma na yi ta tana nan ta yadu a duniya an saka ko ba haka bane ba na ce wannan shiri ya zama fitina kuma ba faɗan kaina ba ne iyayen yara da su kansu yaran da ɗalibai da malaman makaranta da na jami'o'i al'ummar dai da nake tarayya da su su suka faɗa ni ba jin shirin nake ba amma nakan nakan na san ana yin shirin amma ban san menene madmumin da ke ciki ba amma na taba tsayawa dan kafa hujja wataran naji da kunne na ba ɗaya ba ba biyu ba zuwa uku haka naji dan kafa hujja naji kuma abin da ake faɗa koya mutane fitsara koya mutane wato wato rashin girmama harshe da rasar kunya da maganganu na soyayya da tayarwa da mutane soyayya tayarwa 'yan mata soyayya da shahawa da kai ga mutane su fada ga wato zinama sannan na ce ko ba a ce komai ba akan wannan shirin ƙarya ne in nan ma na tsaya kawai na gama ya halatta musulmi ya ji ƙarya in kuma gaskiya ne a gaya mana inda ya faru daman sunan shirin ƙirƙirarren labari ka je ka fai ka je ka karanta ka bincika ka ji mai manzan Allah ya faɗa akan hukuncin wanda yake kirkirar labari i gaya mutane ba ma daga baki na ba tukuna dan ma ban faɗi wannan hadisin ba kirkira wanda yake zama i kirkiri ƙarya ya gaya wa mutane ko dan su yi dariya ko kuma ya jiyar da su daɗi ka je don Allah ka tambayi malamai su gaya ma me hukuncin shi sannan ka je ka bincika me hukuncin mai jin ƙarya kuma ka je ka tambaya me hukuncin makaryaci me fasara ala la'anatullahi alal kadibin me fasarar ku saurara tsinuwar Allah la'anta Allah ta tabbata ga makaryaci wanda ya dauko ƙarya yana gaya mutane me sunansa makaryaci wannan da nassi ustaz ban san me yin wannan shirin ba ban san waye ba ina fata ban taba ganin sa ba amma dai na ji muryarsa kuma wa'azi na yi kuma mu ba ma kiran suna dama a wa'azin mu to kuma wanda ya ce an faɗa an kira sunansa ai akwai kaset ko ba ka bane sai je ya dauko kai kuma naman sakamakon ka kenan ka zo ka zauna ka ji wa'azi ka dauki sharri in akwai sharrin ka yada to sai ka je ka kawo inda aka kira sunan sai ya kai ni kotu ya ce na kira sunansa wane wane na faɗa amma na faɗi abin da yake na barna a ciki kuma al'umma suna tare da ni su sun sani tunda an samu kafafen yada labaran da ana gama hudubar da karatun suka zo suna sukan kuma shirin suna cewa bai kamata ba bai dace ba alhamdulillah kaga abin yayi tasiri kuma muna nan sai Allah ya kashe shirin nan gaba wallahi sai an daina jinsa da yardar ubangiji kuma alkawari ne duk wanda ya ba daidai ba za mu faɗa wai wai waɗanda suke da bindiga da waye ma a hannunsu aka gaya musu gaskiya ballantana wani can wanda ake bashi dubu sha bakwai ko dubu ashirin ko dubu kaza sai mai karan kaɗamiya shi din mai wama ya san da shi in kare yana haushi yaushe zaka bata lokaci ka saurare shi so abinda muka faɗa haramun ne namiji ya mai da kansa kamar mace haka na faɗa namijin nan ban ce abdullahi ba ban ce musa ban ce dauda ba duk wanda ya ji shi namiji ne to da shi nake sannan duk wanda ya mai da kansa yana kwaikwayon mace to da shi nake dan annabi ne ya faɗa la'anallahu mutashabbihina min ar-rijali bin nisa Allah ya tsine wa maza masu kwaikwayon mata ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال Allah kuma ya tsine wa mata masu kokarin mayar da kansu maza haka annabi ya faɗa kuma ni ma haka na faɗa to sai me kuma su ba komai wannan gishirin tafiya ne malam wasu an ɗaure su ma mu wa'azin ma mai sauƙi muke wallahi Allah wani an ɗaure shi wani an dake shi wani an sare shi ba ga malaman mu kashe su aka yi ba gida aka je aka harbe su aka kashe su wannan sai ya rage musu daraja balantana ni da kai muna cikin karatun muna kaza wani ya ce mana kaza kuma ya za a yi ma mu ci gaba da tafiya wani bai mana ƙarya ba ku aikin ku shine in kun ji an yi ƙaryar dan a kashe da'awar ne ana so a ɓata da'awar ko a ɓata mai da'awar sai ku sai ku kare shine kawai abin da za ku kuma wannan bai zai hana a yi tafiya ba ko ba ka bane ba yawa dan kare yana haushi alayi ai bai kamata ka kibi ba ko sai ka ci gaba da bi har ya saba da kai yawa nan gaba ka dauko yar gora ka lafiyayya in ya dame ka ka masa Allah ya kiyaye mu to wannan shine na faɗa kuma na faɗa ne a babin nasiha da jan kunne cewa ya kamata a kiyaye saboda tarbiyyar yara kada ta lalace yara a jami'a suna kin sauraron lakcoci da wa'azzuka da karatuka da ake musu suna sauraron shirin an samu malaman islamiyya wallahi tallahi na muku rantsuwa ba ɗaya ba biyu malaman islamiyya sun mun magana cewa suna ƙarin karatun qur'ani yaran ba sa sauraron su saboda wannan lokacin abin da ake matan aure akwai mazajen da suna kukan in dai suna sauraron wannan shirin ba isa a sa su aiki ba ma ni da idona na je banki na gani ma'aikacin banki ma'aikacin banki ya kamata ya zama very very intelligent mutum wanda ya respectable somebody ko ba haka bane amma wallahi yana rike da waya yana jin wannan abu ga layi mutane suna jiran sai yana saurara wannan abu wannan ba masifa bane wazi ne tarihin annabi ne tarihin abubakar da umar ne ƙarya ne in kuma akwai wani wanda zai zo ya kare halaccin jin ƙarya ya faɗa mu ganshi a garin nan in ya isa ya fito kana fitowa za mu bige kanka da aya da hadisi wallahi farai kuwa don Allah malam ina so a ji hankalin yan uwa mu rinka kula da yin addu'a a bayan kiran sallah akan samu wasu za ga ba sa mai da hankali akan wannan addu'o'i da ake na bayan kiran sallah jama'a yana da kyau hadisi ya inganta cewar duk wanda duk wanda aka kira sallah to annabi yana da hakki a kansa ya masa salati ana gama kiran sallah ai salati annabi sannan kuma ai wannan addu'a ta Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati alqa'ima ati muhammadan alwasilata wal fadila wa ba'athu maqaman ma'mudan alladhi wa'atta annabi yace duk wanda ya wannan bayan salati annabi halat lahu shafa'ati ceto na ya halatta gare shi ran tashi alkiyama sannan kuma addu'a bayan kiran sallah karɓaɓɓiya ce Allah yana karɓan addu'a bayan kiran sallah duk wanda yake da wata bukata yake so Allah ya karba da gaggawa ya rinka sa wannan addu'a tasa bayan kiran sallah wannan yace malam ina fatan Allah ya kare ka yace Allah ya maka tsawon kwana mai amfani amin sun amin yace kuma Allah ya amfanar da mu da ilimin da kake koyarwa amin yace da Allah malam ina neman ƙarin bayani akan waɗannan hadisai na farko da ya ce la taktulu aljarada fa inna min junudillahi al-akbar hadisi yana magana ne akan wato rashin halaccin kashe fari kamar misali mutum ya ga fara ya ta kashewa fara an san fara ko yawwa hadisi yana hani ne akan kar a kashe fara akwai kuma hadisin da ya ce shi kuma na biyu da ya kawo tuba liman waje da fi sahifati istighfarun kasira ya ji daɗi kuma ya dace wata bishiya gidan aljanna ita ce duba ta tabbata ga mutumin da ya samu istighfari mai tarin yawa a cikin takardarsa Allah ya taimake kai mutum ne mai yawan istighfari bayan ka mutu sai ka samu ainihin wato takardarka a cike da istighfari to ana shaida maka za ka samu wannan bishiya a gidan aljanna mai suna duba wannan ya ce malam muna fatan kana lafiya kuma muna ya ce malam muna kiwon tattabaru idan muka sayar sai su dawo ya ce mu kuma sai mu yi sadaka da kuɗin mun sai da su sun dawo to kuɗin da muka sai da su ɗin sai mu je mu yi sadaka da kuɗin ma'ana a maimakon kamar an mayar wa mai kuɗin kenan ko kuma waɗanda ba namu ba sai su shigo namu su shigo gidanmu mu kuma sai mu yanka mu ba wa yara su gyare su ci ya ce Allah mai da malam gida lafiya labari yake bayarwa ko to Allah ya saka masa da alheri ta ba tambaya ba to me hukuncin wannan na farko ya yi ijtihadi gaskiya shi da mu matsalar matsalar baruf ko tattabara shi tsiyarsa wani lokacin baya tafiya za ka ɗauke shi ka kai shi gwarzo ka sai da shi daga na kai shi gwarzo bayan kwana biyu sai ga ya dawo shi ne matsalarsa shi yasa mai dabara damu ma baya zuwa ya sayin tattabaru wai don ya kiwata sai dai ya sai yaya galiban an fi sayan aure yaya kanana wanda za a kai su kuma sai an sa su a keji sun daɗe kwakwalwar su ta juye ta saba da gurin amma mutum ya sayo tattabaru ko baru babba ya sayo shi a wani wuri ya sake to kawai wanda ma ka zai kai musu sadakan kuɗin kawai don koma zai wannan ilitari da kuka yi kuka mai da kuɗi kuwa sadaka ya yi amma duk ranar da mai tattabaru ya biyo kadu to a bashi ko a bashi kuɗinsa ko a bashi barin wanda kuka yanka kuka ba wa yara suka ci shi ma ijtihadi ne kuka yi ku sai ku yi shi a matsayin babin sadaka ne kuka yi a matsayin babin me sadaka kuka yi Allah gane da wannan ya ce assalamu alaikum malam barka da yamma malam yaya gida ya dalibai Allah ya tsare ka da sharrin masu sharri a gani wani ya maka sharri wani kuma ya tama addu'a irin wani addu'a wallahi ko mutum ya zo da ciwon kai sai ya warke wallahi nake gaya muku kuma da su ne da taimakon Allah ake tafiya waɗannan bayan Allah masoya da ba san su ba da wanda suke a text message da wanda zai kira ka har kawai ce malam na kira ka ne dan na gaishe ka kuma in maka addu'a Allah ya biya ka da alheri Allah ya tsare maka rayuwarka da iyalinka wato wannan ya fiye baka naira miliyan dubu ɗari kuma irin waɗannan da ikhlasi suke Allah ya sani yana karɓa to da su ne za ga malamai masu da'awa Allah yana tsare su suna tafiya lami lafiya da gansu a ƙoshi ba wai dan suna cin kaji ba wallahi saboda ana musu addu'a ta alheri wani kuma yana nan sharri yake hada ko ba ka bane ba karan kaɗa miya dan an ji an taba wani shiri wai ka kana abu nan kaji dan Allah Allah sauki to muna godiya Allah saka da alkhairi yace to ni ma fa da ƙarshen ina baran addu'a ne daga masu karatu kan wata bukata tawa Allah ya shige mana gaba gaba ɗaya bisalam fuskaf guda ya turo amma layi uku yayi Allah ya mata albarka wannan takarda ta ƙarshe yace akwai wani dan uwa da ya rashin mahaifiyarsa tun kwanakin baya dan uwa ne muna tare shi mahaifiyarsa ta rasu ce muna roƙa mata yan uwa addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya sa mutuwa ta zamo hutu a gare ta a gare ta da shi kuma Allah ya bashi ikon jurewa Allah ya mai da malam gida lafiya muna mata addu'a Allah ya yafe mata Allah ya ji kanta Allah ya rangwanta mata Allah ya sa aljanna firdausi ita ce makomarta mu ma dan abin da ya saura mana a kwanakin mu Allah ubangiji ya mana afuwa na yi bayani a sauran karatuttuka a rashin tahowa da wuri yasa na manta abin ban zo muku da shi ba amma dai sako ne muke gayawa to alhamdulillah ma ga dan waya zo da shi mumtaz akwai wata masifa da ta bayyana an aika ta hanyar whatsapp da internet ana ta turawa wato wato ana abin nan wato breziya ce ta mata an fara gane wannan abun a kasashe ne da kasashen waje ina jin ko india ko bangladesh ko na makamancin wannan dai da sauransu um, breziya ta mata din nan mai soso akwai breziya ta mata da ake samun soso na coge din nan yawwa mata suna yawan sa musamman yara 'yan mata to akwai shari a ciki akwai bala'i a ciki a can kasar da suka bude suka samu sai aka samu mace ko wasu matan da wannan abin ya sabbaba musu ciwo a tattare da su ciwon kansa kun ga yadda abun yake ka duba abun mamaki wani ruwa ne wani maiko ne a ciki da wasu kwayoyi guda uku ka gansu nan sai kai ta tunani ka kasa gane menene kaga wani ma ina jin wannan ya fashe ne ma ko wannan kala kala wallahi abun mamaki malam ka gansu a gaban maman mace a cikin soson aka sa ina da shi a cikin ipad dina bidiyo din abun na dan share na tura wasu a whatsapp da a facebook dina ma na yi commenting na tura wato kamar yadda suka yi bayani cewa wannan ruwan cuta ne a ciki ta yadda yau da gobe ana wanke breziyar to zai fashe ko zai rinka zuba to sai ya ratsa ya ratsa ainihin wato soson kasan soso kuma yana absorbing ne yana rike ruwan to cutar sai ta kama maman sai ga kamar ciwon kansa ya kama ta sai an yanke maman akwai wanda aka kama maman ya kumbura sun kumbura tsutsotsi wallahi tsutsotsi ake cirewa kuma tsutsotsin tafka tafka masu rai ana zaro su suna daɗa komawa ina da shi a cikin ipad ɗina kamar da na faɗa masu bi na a facebook za su gani na yi sharin na yaɗa shi za ku gani ma a ƙasashe ne na waje ba ma a najeriya ba abun mamaki jiya a karatu muna kamul jana'iz a kofar nasara na fitar da shi ina bayani na ce a kula a duba matan da suke zuwa karatu wurin sai suka fara duba breziyar su a ciki a masallacin mata wallahi a take malam sai suke tafi da shi na farkewa kawai sai ga abubuwan kwarai da gaske so ina baka shawara kana komawa gida malam in dai breziya mai sosan nan ne ka je ka bi ta a hankali da reza ka farke ta ka tabbatar liyatuma inna kalbi dan zuciya ka samu natsuwa suna nan kuma ba lalle bane ka iya ganewa dan ka taba ma ba za ka iya ganewa ba saboda in an matse shi haduwa yake da sosan malam to ka gan shi nan yanzu dan Allah malam me ya hikimar sa wani abu roba ce da wani ruwa a ciki da wasu kwayoyi a ciki me ya amfanin wannan abu to amma mun bawa ma'aikata lafiya waɗanda suke aiki a lab su je su sa experiment su tabbatar su gane ruwan me kwayar menene wani irin cuta ne su kawo mana cikin yan uwa da suke tarayya da mu a cikin karatuttuka to za su je za su kawo mana sakamakon za su kawo mana result din amma duk inda muka yi karatu muna faɗa gwamnati ta shiga cikin wannan abu lalle yan kasuwa da suke odar wannan breziya mai soso a ciki to ku yi takatsantsan ku dakatar da wannan abun sai kuma abun da ya zo yi bayyana gwamnati ta taimaka musu a karbe kayan aje a kone a biya su kuɗin su dan shine amfanin gwamnati dama idan kuma ba a biya ku ba to ku daina sayarwa shi yafi alheri ba na jin mutum musulmi da yake kicin dan uwansa zai zo ya je sayar da birejiya wanda take tattare da wannan masifar dan dan uwansa ya je shiga halin kakanika yi ba zan iya irga muku adadin mata da aka yanke musu mamamcu saboda ciwon kansa ba a kasa gane me sababi me dalili to gashi nan yau da gobe ana wankewa sai ya fashe idan ya fashe shikenan ko bai fashe ba ma sun yi shi yana da wani sinadari da yake abin nan abin gashi nan kala kala wani ma ruwa ne kamar madara yanzu wannan ka gan shi ma ni ka ga gashin ka kasa gane ma me wannan abin to wannan din ne a ciki ina jin wannan ya fashe ne ma gashi yanda yake soso ne laushi ne shi haka za a je kuma kai abin da ba a cewa komai wallahi muni ya isa muni ya isa a mun bare jiya da brezios na zo da na so in zo da brezia din ma ku gani dan ku daddauka ku sa a facebook ku sa a whatsapp ku yi ta yadawa dan mata su kiyaye kuma duk wata mace da take jin ma'ana idan lallai tana da wannan brezia mai soso a ciki in ta koma gida ta je ta bincika ta tabbatar kuma yan kasuwa ku gane wace brezia ce na wani kamfani ne a gane dan a kai ga inda ya kamata a kai su ja musu kunne a daina ainihin wato shigo da su wanda muka duwa ba dai jiya muna gani mafi rinjayen su made in china ne daga china ne to kun san galiban mutanen nan ba san mu suke ba kuma kayan da ake kawowa najeriya ba shi ake kawo saudiya ba kowace ƙasa da kayan da ake kai mata yanzu su za su je su kera waɗannan abubuwan amma ba za su kera a kasashen su ba akwai kasashen da kayan da za a kera su a China amma ko dai ba za su yi da shi a cikin China ba akwai wanda za a yi shi a Japan amma ko dai ba za su yi da shi a Japan ba akwai wanda za a yi shi a America amma ko dai ba za su yi da shi a cikin America ba kuma wannan ya nuna mana lalacewar mu malam malam lalacewar mu ta kai duk girman Najeriya ba a iya Brezia Brezia ba za a iya ba in banda lalacewa ba ba ku yi zuciya gobe ku tailoli ku fara dinka ta ba common brazil wai ba za a iya sai da kasar waje ashana ba za a iya sai da kasar waje abinda bai kai pencil sai da kasar waje pencil common pencil da ake rubutu da shi biro brazil what is brazil me a ciki soso ne fa da yadi yadin nan ko na roba ko na abu amma wai din najeriya wai ba a brazil duk kasar najeriya ba a brazil to ba dole su je su kawo muku ba duk intanet duk masu kwakwalen ku duk masu tunanin ku duk masu kaza duk masu kaza din ku so kuma idan an idan an cire abin ayi takatsantsan kar a bawa yara kar a taba saboda ruwan da ke ciki ciwo ne cuta ne kamar yadda suke faɗa dai suna cewa kansa ne wai a ciki ya kamata a kokari a kiyaye kun san kuma sharrin ciwon kansa penetrate ne yake in ya shiga sai ya kama gangan jiki in ya kama kafa sai an yanke duk inda ya taba sai an gutsire idan ya rike nan hannun sai an yanke a maza maza a tare shi saboda bin jini yake wa yanzu abin da kaɗan daga cikin makirci da sharin da yahudawa suke kokarin su yi mana kenan don su karar da mu to ya kamata mu zama masu basira kenan ba komai ne in aka kawo maka zaka ɗauka ba ya kamata a sa ido a kula kuma ba mamaki da sun yi tunda yanzu zanna bukar ko hula zanna bukar kowa sani duk duniya anan ake ɗinka ta a Najeriya ko dai a Maiduguri ko a nan duk duniya amma yanzu 'yan china suna ɗinka zanna buga kuma in ba sa'a ba nan gaba ɗan najeriya zai ce shi zanna bukar ma made in china yake so ba mamaki bugu da rini da ake kaya shadda a rina ta kowa ya sani duk duniya wannan a tarihi ma yana a nan kano ake zage inda ake rini din nan amma yanzu a china ana rini su ma sun karbe da sun karba kuma sai mu daina yi sai a daina sayan na Najeriya a rinka sayan na can don Allah a samu telolin da za su yi zuciya su fara yin Brazil don Allah ku gwada koyaya ne ne ko ba ta kyau ba ma ta tallata muku a rinka sayan ta daga baya kwakwari subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh